أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا قال godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadu salihi za mu tashi a kan hadisi na dubu daya da dari uku da talatin muna nan dai magana a cikin babu jihad بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة رواه البخاري أسامة وانا حديث لك أبي هريرة يدى الله سقارة تبتع قريش يتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وددك يرئي ko ya kiwata ko ya ajiye doki saboda Allah kaga halin da ake ciki yanzu daman shi doki da musulunci ya yi ta kira a lokacin yaƙi saboda lokacin babu wani abun yaƙi kamar shi babu wani abun kai kawo kamar shi hata abubuwan hawa kaga kenan yanzu sai su zama ba doki ba wasu abubuwa ne za su maye gurabun doki a motocin zuwa da'awa duka sun shiga cikin fi sabilillah in yanzu ba a yaƙi motocin da za a yi ayyuka na alheri da su wanda akwai ayyuka da yawa da ake da motoci da'awar da ita tafi akwai inda ake sa motoci na ɗaukan gawa fi sabilillah musamman wuraren da suke bukatan daukan gawa kusan matsayin mota a wajen daukan gawa tukuna malamai sun yi magana mai tsawo a kai saboda asalin gawa ba a daukan ta a mota ita gawa ka'idan musulunci a kafada ake daukan ta mazaje suke daukan ta a cikin kafada a kai ta makabarta sa'annan makabarta ma ba a zuwa a mota amma yanzu mu duka sunan shi larura sunan shi larura ko saboda yanzu makabartunmu suna da nisa hasali yadda ake makabartu da an yi gari kawai za a fitar da filin makabarta hakanan yadda ya kamata duk inda mutane suka yi ƙauye suka zo suka ce za mu zauna a nan to sai a sha ta waje kuma a ce nan ne makabarta saboda an san ba zama za a yi ta yi ba za a yi ta yi da an rasu sai kuma a ɗauka sai a kai amma yanzu kaga musamman abuja in an ce za a kai gawa makabarta a kafa kagayi wata ma sai ta kumbura a hain saboda wasu wuraren da nisa kafin a ɗauko ta to kaga duk sai su shiga ciki saboda waɗannan dalilai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mutum ya rike doki ne saboda imani da Allah kuma saboda gaskata alkawarin da Allah madaukakin sarki yayi cewa zai ba da lada ga wanda ya rike shi saboda Allah to wanda yayi wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato yunwal ko kace koshi ko yunwa da yunwarsa shi dokin da kishirwarsa ko ƙoshinsa da da in mutum ya sha ruwa ya ƙoshi mai ake sha ne ha? kawai ya ƙoshi na? in mutum ya sha ruwa ya ƙoshi mai ake sha ya yi tatin kuma ai tatin na iya ne malarsa ba to da shan ruwansa ne mutum na jin kishin ruwa ya sha ruwa wato in dukin na jin yunwa ya ci abinci ya ƙoshi idan yana jin kishin ruwa ya sha ruwa ya ƙoshi da bayan gidan da dokin zai fitar da fitsarin da dokin zai yi duka waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za su zama a kan ma'aunin wannan bawa da ya rike dokin na ranar tashin alkiyama wato lada ne abin da ya ci ya ƙoshi za a ba shi lada ruwan da ya sha ya ƙoshi za a ba shi lada fitsarin da dokin ya yi za a ba shi lada yawan fitsarin bayan gidan da dokin ya yi za a ba shi ladan yawan bayan gidan duk za a tara wa mutum ranar tashin alkiyama a kaga mutum zai samu lada na kullun doki na tsula fitsari ana baka lada yawan fitsarin kullun ga sunan ayyuka ya kamata lalle mu tanadin lada lada ran tashin alkiyama jama'a na tuna wata kissa da wani malami ya bayar wanda take ta kai kawo wata kissa ce mai ban sha'awa kuma lalle ta dace da mu ni ma bari na sake gaya muku in ga wanda bai ji ba wani bawan Allah ne a tabuka tabuka gari ne a can yankin madina ko daga in ka je madina za ka ga inda ake ce an yi yakin tabuka ko ko an je yakin tabuka yana da aboki a riyadh ta saudi arabia abokin nan daga tabuka sai ya tashi ya kai abokin shi a riyad ziyara abokin nan nashi na riyad mai kuɗi ne mai dukiya ne mai arziki ne yana da kamfanoni da abubuwa na da haka sai ya ɗauki wannan abokin nashi ya dinga yawo da shi ya shiga da shi nan ya ce ka nan duka namu ne nan nan duk ya zagaya da shi suka gama zagaya sai aka dawo gida za a ci abinci ya ce masa to yaya kaga ya ce aini ban ga ko baka nuna min naka ba ha ya ce masa mun gane ba ai ya ce a waɗanda duk kayan magada ka nuna mu duk wannan kayan duk na magada ne na ce ni ban ga wani naka ba shi mai kace ni ya ce ban ga masallaci ba na ban ga makaranta ba ban ga gidan marayu ba fa abinda na gani wanda zan ka ji lahira za ka tarar sai kayan da ka tara kawai a duniya wanda da yanzu ka ɗauke ka shi kenan sai na magada to wannan abin da wannan aboki ya yi masa abin sai ya shige shi aboki ya yi amfani to shine fa yana tafiya yasa aka nemo masa fili an ce masallacin da ya gina zai ci mutum dubu biyu ya gina masallaci ya gina makaranta to ba shi ne labarin da wani abin da suka yi da raso mutum wata uku ya ce sake shi kai wannan aboki ya yi amfani na? eh wannan aboki ne mai amfani Allah ya haɗa mu da abokai masu amfani eh don abin da yake ta ba mutane lalle wannan ya taimake shi ya sa ya samu guziri in ba haka ba da ya tafi lahira ya bar kaya ya bar kaya kawai mutum ya tara wasu dukiya kamar da yanzu da yawa ake so abin da ka yi na lahira shi ne naka wannan kawai aikin hisabi hisabi za a sha hisabi Allah ya mana da sauki to kaga wannan shirin lada ne mutum ya tara lada duk wata hanya da za ka sani da za ka yi ka tara wa kanka lada ran kiyama to lalle ka yi shi da ma aikin kiyama na farko ba a samun lada sai an yi don Allah duk abin da mutum ya yi ba don Allah ba Allah ba zai ba shi lada so kaga duk mutum zai yi ta kai kawo duk inda yasa zai tara kan shi lada ya yi don mai ranar kiyama zama ma'auni shi ya yi nauyi Allah ya sana mu ya yi nauyi wa na bi mas'udin radiyallahu anhu qal jaa rajulu ila nabi sallallahu alaihi wa sallam binaqatin مخدومة فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة سبع سبعمائة ناقة آه كلها مخدومة رواه مسلم an samu hadisi daga abi mas'ud yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ce wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da taguwa an sa mata ba linzami ba abinda ake sa na? na takunkumin kamar kura kuma kai ko na? akala ko? shi ne wanda ake ji har ana sa da hanci a rike in ba a san dabba ta yi na? linzami to dai kun gane kusan ni ba ba hausa na? ana sa shi har hanci za ka ga an sa a hanci akala to to ya zo da taguwa da akala to shi manza sai ya zai ce ya rasu da ga wannan na ba da ita fi sabilillah shi manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to kai kuma saboda wannan taguwa da ka bayar kana da taguwa ɗaya har guda ɗari bakwai e tana da ita da akalanta za a ba ta ita ranar tashin alƙiyama guda ɗaya kana da ɗari bakwai dama haka Allah maɗaukacin sarki ko wallahu yudaifu liman yasha lada an kai aikin lada Allah ya karɓa Allah kada ya san yadda zai ni za a ninka ma zuwa ɗari bakwai kuma ila ma sha Allah duk abin da Allah maɗaukaki sarki ya zo ya so sai ya baka na lada annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yace idan mutum ya bada sadaka Allah ya amsa wato Allah ya karbi sadakan to Allah yana kiwata ma mutum sadakar yana kasar dan ɗayan ku na kiwata dan dabbarsa yana girma yana girma har Allah kaɗai ya san ina za ta je وعن أبي حماد ويقال أبو سعاد ويقال أبو أسد ويقال أبو عامر ويقال أبو أمر ويقال أبو الأسود ويقال أبو أبسي عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي رواه مسلم أسامون حديث دك أبي حمالي ana ce masa ana ce sunan shi Abu Su'ad wasu na ce sunan shi Abu Asad wasu na ce sunan su Abu Amir ana ce masa Abu Amr ana ce masa Abu Aswad ana ce masa Abu Abs shine uku bata dan Amir Duhani yadda Allah ta kara tabbata a gare shi yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan minbari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan minbarin sa yana cewa bayan ya karanta wannan aya da Allah madaukakin sarki yake cewa wa'aidu lahum mastada'atun min quwwa kuma su tanadi kuma su tanadin abinda za ku iya na ƙarfi kusan lokacin da aka yaƙin Uhud da yawa sun je yaƙin ba su da komai babu ma makami yaƙin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya masu harbi da kibiya masu masu abi da mashi wanda manzo Allah ya sanya su akan dutsen Jabal Rumat manzo Allah ya sanya su don su kare al'ummar musulmi ya kuma musu lokaciya cewa duk abin da suka gani kansu sauka ko mun yi nasara ko an yi nasara a kanmu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar kowa ya sauka me zai faru da aka soma yaƙi sai nasara ta zama ga muminai kawai sai wasu suka ja suka sauka lokacin Khalid bin Walid bai zama musulmi ba yana cikin kafirai shine ya zago da tawaga ta bayan dutsen nan akai ta kashe muminai su kansu wanda suka rage akan dutsen ba su kawar da aka ce su ne kaga makabartansu a nan a nan uhud da ake zuwa a aje a yi ziyara idan aka je madina to da yawa sun je yakin babu makami shi yasa da allah maɗaukacin sarki ce to a yi tanadi yanzu in za a je yaƙi a yi tanadi to shine sai manzo allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya karanta wani ayar sai yake cewa to ku saurara wato ƙarfi ƙarfi da ake so ku samu shine iya jifa iya jifa innal quwwata ramyu wato iya jifa me yasa ya kira iya jifa shi ma saboda lokacin kurewa kenan da yaki sai an yi buga mun haɗu amma kaga jifa kana can na yana nan ba ma sai kun zo kun haɗa jiki ba za ka samu mutum yanzu kowa menene jifa nukiliya jama'a ba wani abu na na ku faɗa da rai nukiliya ne na shi kenan ko ba a faɗa ne ai nukiliya nukiliya shi ne wallahi shi ne shi sa ai wanda suka same shi duk yadda za a yi kasashe kada su samu suna ta yi kada su samu saboda idan kuka samu kuma sun samu ƙarfi don shi daman koma ko kai kaɗai ka samu nukiliya sai an saurare ka na? ina kai ma a ce da za ka je wani ƙauye ka yi nukiliya kai ɗaya a tabbatar kana da shi to ka zama gwamnati za a kira ka mutum ka faɗa a ji na? ce daga yau ba ka san a yi shafa na a yi farin fenti sai a yi maza shi shari nan zama hukuma to a yaka ake a duniya yanzu ba wani abin da ake illa wannan shi yasa aka ce to ai kuma idan kowa ya samu abin zai zama eh sai aka hana wanda aka wa wayo aka hana su famu dan wayo ne da zalunci inda dai ana samun kowa ba a bar shi ya samu idan tashin duniya ta zo duk dukiyar da kuke jin da duk za su tashi ai ai shirin da ake yi shirin tashin duniya ne ran da za su ta tashi wani ma ba kunna shi ban ya gaji zai tashi ba abu na tsufa ba haka ne a ba kwa jin tukunyan gas na ta fashewa wata ran ai ba bauta ta ake ba ko ba haka bane ai tsautsayi ne kawai wani waje ku shi kenan zai tashi shi ma mai tukunyar dole an gama da shi sai labari Allah kiyaye to sahabbai lokacin nan suna koyon harbi da kibiya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an karanta hadisai ya ya kwadaitar da su cewa mutum ya dame in ya zama zai zama yana jarumi yana da abin a hannunsa shi daman ba wai sai za a yi yaƙi ba ka'idar musulunci ana son musulmi ya zama wato a farce saboda koma ba yaƙi ba wani abu na iya zuwa ai shi yasa ake son musulmi ya ringa dan motsa jini ya ringa exercise kare zauna dinkun kare abin gudu ya zo na Allah kiyaye baya baya motsa jiki ba kyau shi Allah madaukake sarki bai dan adam ya zan baya motsa jiki ba an yi shi ne dinga motsa jiki ko ba komai akwai lafiya an ce iskar da muke shaƙa ma in ka motsa jiki ta fi na shiga ta fita yadda ake so kuma ko ba komai an samu kiwace lafiyar mu saboda in addini ma za ka yi da lafiya ya ga ai in kana da lafiya ko nafil fili za ka yi na sallah in kana da lafiya sai ka yi ta nafil fili ka yi ta karatu ka yi ta abin nan don haka dole ne dai musulmi ya ringa samu hanyar da zai a wato dan motsa jiki ko da a gida ne ne kar ya zauna tun ba komai akwai matsala idan su akwai wanda idan ya yi gudu da ganin ya je bega kawai a wajen zai waɗi ya mutu na? haka yake ai saboda zuciya za ta samu guguwa sosai to wanda ba a san musulmi ya zauna haka kun ga yadda aka wa saudi arabia in ka je ka samu yan saudi arabia ainihin yan saudi arabia sun an mai da su saboda cin boga su ma sun zama boga ta gaske za ka ga mutum yi haro amma ya zama hato saboda kullum zai ci boga da safe boga da yamma ana ta dura masa Allah ma ya san me suke sa musu a cikin boga dan saudiya ba abin da zai iya yi duk abin da kaga ake ta kai kawo da masu hidima da masu kanti da masu duk baki ne ɗaɗɗe ka ga wanda yake ɗan gari ne shi sa'udi ne baka same shi yayi wannan kibar ba wanda ya sassa zai ta ganin su haka mutum yana tafiya in yi haka sai ya ɗan jira naman ya zubo nan da gaske in yi haka kuma za ka tara da ba wani shekaru ba sai daga ba muke ji da gangan aka yi musu da gangan daga yanayin abincin da suke ci eh shi yasa abinci dole a kula da shi ne ba komai ne mutum zai yi ta ci ba yana dan yana jin kwaɗayi kamar shaye-shaye ne wannan da ake ta yi ba kowane abu in ka gani sabon da rin sai ka sha ba a kiyaye in ka ci gaba da shan komai za ka yi ta shan giya wallahi yanzu ba akwai inda suke sa yanzu giya sai a sa ta sai su sa apple sai a sa 59% ALC ana san ALC haka suke sa abbreviation ɗin na yawwa alcohol to ka sha abul ka sha 59% alcohol ko wani abul ka sha na ai ai giya giya giya kawai ka sha kuma suna nan da yawa ba sa ma fitowa su abun nan duk ma da rikin da ka ga an sa masa non alcoholic ya kamata ka tsaya ka duba saboda bahaushe ya ce ya ba rami ne kawo sunan rami na yanzu fanta kun ga an sa mata wani non alcoholic na makaho ne fa yana tafiya aka ce masa makaho bunan ba rami sai ya tsaya shi a'a sai fa rami to me ka hawo sunan rami shi da amma tun da bai ce akwai rami ba na kenan akwai dai wata magana a ciki Allah tsare mu وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفته عليكم أرذول ويكفيكم الله ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه رواه مسلم kun ga wannan magana da na ita ce didi da wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya an samu hadisi daga Abi Hamadin yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa atumtahu alaikum ardu nan gaba za a bude muku kasashe wato ku al'ummar musulmi kar ku manta da al'ummar musulmin na da guda bakwai ne ko suka zama goma suka zama ashirin suka zama amma yanzu al'ummar musulmi a duniya ana cewa mun kai nawa na? 2 biliyan na? 2 biliyan to ka ga yadda al'ummar musulmi take 2 biliyan din nan lokacin da suna su arba'in ko suna su ɗari halin da musulunci yake ciki bai shiga yadda yanzu yake ciki ai magana ta fito na lokacin da musulmi duk duniya ba su ta mutum ɗari biyu ba daraja da komai da ka sani na musulunci ba irin ne kuma su maƙiya Allah ta mun a wurare sai da suka sanya al'ummar musulmi suka shiga sabon Allah kusan sabon Allah kashe al'umma yake Allah ya tsare arne ya yi zina musulmi ya yi zina arne ya sha giya musulmi ya sha giya arne ya yi ƙarya musulmi ya yi ƙarya arne ya yi caca musulmi ya yi caca arne ya yi tsafi musulmi ya yi tsafi ar to menene kuma shi yasa matsayin ya zama ya zama wani iri amma su na da da ke imani ne zuzurutunsa sai ka ga duk inda suka shiga da wannan hasken imani sanan magana ce ta gaskiya wannan yana cikin abin da lalle ya kamata mu gyara sabon Allah yana cutar da mu jama'a saboda shi Allah madaukakin sarki yana kishin baya son mu saba masa eh bare sai da makiya Allah suka sanya saban ya zama ado a cikin mu kawai mutum yana ga ba komai yana sauran ba komai Allah sauki to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a bude muku kasa sannan Allah madaukakin sarki zai isa muku wato zamu zauna lafiya irin yadda muke zaune yanzu ba wani fada ba wani yaki yanzu kusan wurare da yawa sai inda aka je aka kai musu yakin ƙarya ba ku ci e ba yakin ƙarya saboda ai inda ma yakin gaske ne kenan da an an yi nasarar yakin musulunci aka ce maka kenan to ƙarya ne ba gaskiya ba ne ba musuluncin aka wa ba shi kai shi musuluncin an gama yakin shi ma shi kake kashewa wasu ma masu yakin ba ma musulmi ba saboda an riga an sanya kaman alama in mutum ya bar gemu ya shiga shi kenan ya sa sunan shi abu wani abu abu masu'udu na abu abs ko ko misali abuwai suna tau na alfinya da yake shi kuma da gaske kawo shi kenan sai ka ga an zan wato an sanya kama mu ma nan Najeriya Allah madaukakin sarki da ikonsa da rahamarsa da agajinsa da taimakon sa yi mana mun yi sa'a da Allah bai sa mun yadda mun sa wani uniform na musulmi ba Allah ya kun gane ne nake faɗa da ba a ce mun yadda ka san da an so a sa mu ringa sa da labiya da hulan maka na cewa ita ce kamar wani uniform na musulmi da mun yadda duk mun sa taban nan da za a mana suna da yawa malamai suka yi ta wa'azi cewa a Allah bai sa mu sanya wani uniform ba abinda Allah ya sa mu kowane irin sira ne kake da shi kawai ka kiyaye dokokin da musulunci ya sanya na sira akwai dokoki da musulunci ya sanya lalle sira ta sika na wajen rufe tsaraiki da kamala na da mutunci amma ba wanda ya sa ka cewa kullum sai ka sa jallabiya wani ma yana ganin ya sa jallabiya kamar ya fi samun lada Allah haka aka yi wani ya dauka jallabiya kamar ita ma wani imani imani ne ko eh da shi aka yi ta sa yara za ka ga mutum ya sa jallabiya yana tafiya a hankali a hankali kamar irin ulaika humul mu'minuna haka na mun ba abin da ya hada jallabiya da imani ba ita ba abin da ya hada ta da imani aida an samu mu sanya riga cewa ga irin rigar da za mu sa aida irin rigar manzo Allah za a ce mu ringa sawa sallallahu alaihi wasallam ko ai shine usuwa yanzu duk na tambaye ku ku faɗi da mai rigar manzan Allah sallasar da idin yadin sai mutum ya yi sai wanda ya yi dogon karatu ya hararo kusa da ita to saboda me saboda ai Allah bai ɗora wa kowa ba abinda kawai ba a so mutum ya sa riga ta rashin mutunci yawa duk al'adun mutane in dai ba al'adu ne na kafirai ba akwai riguna da manzo Allah yake ka a sa sallallahu alaihi wasallam akwai kalama da manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam kar a sa to ire-iren wannan shikenan idan an same su ba za a sa ba amma bayan wannan babu wata babu wata matsala ba wanda ya samu wani sanyin uniform a matsayin mu na na al'umma musulmi cewa wannan shine uniform din musulunci in baka sa ba na eh kaga Allah ya sa sun ka sassa kayayyaki mu ba karamin wasu zewa ba za su gane me nake faɗi ba amma Allah ba karamin taimako Allah ya mana ba da Allah ya sa duk hayaniyar da ake ta yi da abubuwan da suka yi ta faruwa da a ce da wannan to da ɓannan ta yawa eh to sai Allah ya tsara lokacin sarki ya sa aka yi ta wa'azi da wa'azi ne ya sa aka gane cewa ashe ba imani ba a riga yake ba eh ba a riga yake ba kamar rawani ne ai rawani yanzu an tabe ka mai hukunci sanya rawani a musulunci da Allah za ka ce wani ya dan mana bayani ta ga wani yana ganye sako rawani kamar imanin shi ya fi cika ko? ita shi rawani ba shakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa rawani manzo Allah ya sa rawani baki manzo Allah ya sa rawani fari duk da a gani da haka idan mutum ya sa da niyyar ya kwaikwayi yana sha'awan irin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa abu shi ma ya sa halada zai samu to ba kashi amma dai misali cewa an sa ka kawai da ka sa rawani ko an sa ka sai ka sa rawani duk baya ciki ba wanda ya saka akwai abubuwa da yawa wanda ke shari'a ba ta dora mana ba eh shari'a ta bar mutane da rigunan su shi yasa aka hana mu sa riga wanda suke asali na kafirai akwai riguna wanda suke na kafirai ba a san mutum ya ringa sa su misali dan sha'awa da duk abin da zai kawo sha'awa na wanda kafirai musulunci ya hana to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka samu wannan kanku a wannan yanayi babu yaki ana zaman lafiya Allah ya isar muku da komai sai manzo Allah yace to kaddayan ku ya gaza wajen ya ringa wasa ko da mashi ba exercise ba kar ka zauna durum ba komai manzala ya ce ko da ku dinga zuwa kuna wasan mashi sai su kaga wasan mashi ba zai yi ba ko ka sai a kama ka na a ce za ka je ka harbi wani amma kaga akwai exercise na ne da ana wasa jini shi ba mai kama ka yawwa ka kaga sai ka zama don bin ma'anarsa ne mutum ya zama a farce eh والله أعلم وعنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آه من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عفا رواه مسلم هل وعن سامو حديث لغا abi hamadi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka koya masa haji da kibiya ta da mashi ya iya yana yi sai kuma ya dina mazala ya ce baya cikin mu kun yi magana ta yi girma ko falaita dinna baya cikin mu ko marwaita hadis ko ya ce ko ya yi sabo sai aka ce makaruhi ne an hana sayan bindiga ko? ha? a ta an yi kwamishin na na kwakwace bindigogi a hannun mutane amma da ana zuwa a yi lasisi a mutum ya samu bindiga ya ajiye saboda ko ta ranar su za su ce sai sun harbe shi shi ma sai ya fito da kayan shi ko ba shi wani amfani so ya yi self-defense ko ya kare kanshi wannan ko a gwamnatace ba a yarda kan mutum ya zauna dama musulunci ma bai yarda mutum ya zama kawai sakare kawai shi ga shi nan musulunci bai yarda ba wani ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah mutum ne ina tafiya kawai ina dauke da dukiyata sai ya zo zai kwace sai manzo Allah ya ce karka ba shi sai ya ce ya rasulallah in ya kama ni da ya yaƙe ni ya kama ni da fada ya ce kai ma kama shi da fada sai ya ce ya rasulallah idan ya kashe ni fa sai manzo Allah ya ce kai shahada sai ya rasulallah in na kashe shi fa ya ce yana dan wuta ne yana wuta kenan kaga ba a yadda kawai ka zama na solo biyo ah ko ba shi ne suno na kawai shi ke nan zo ka kwanta ka zo ka kwanta na tashi ka tashi shi sa Allah ya kiyaye ana son musulmi ya yi ya yi hubbasa saboda wannan hubbasan kawai kokari ne duk abin da Allah ya rubuta shi zai same ka ana sa a ɗan kada mutum ya zamo baya wani motsi lokacin da ake tara hanyar nan a hanyar jos wata rana wani direba ya zo nan duk motarsa a faffashe a daltake da shi ne sai ke ba da labari ya ce kawai ya taho ne sai aka tsara hanya ya ga ana ta buge mutane ya ce a'a ya ce to ko ma dai za a bige shi shi ma sai ya dan more kawai sai ya sa motar yana tarwa da ita wallahi haka yi tuturo da ya ture kuma Allah ya yi ya sha to kaga da fakin ya buji ya fito kawai sa mutu ba ya buje ka na eh shi ne wala ya ce kawai ya ce a ya ce a gabansa yana gani ya ce kai da ha tare da shi ma da mori ya yi ya ce haka ne Allah kawai ya sa ya ja mota ya fita ya tafi to kaga kokarin kenan da ake son a yi Allah ya kiyaye wacce hanyar da ake zuwa ta ake zuwa daga jos satin da ya wuce nan akwai dan uwa da ya rasu malam usman umar allah ji kai shi lecturer ne a kwarar education zuba akwai dr umar yana zuwa nan ya yi karatu da yana zuwa nan in kawo shi yana karatu a nan masallaci yana suna dawa daga jos ta wancan hanyar nan da ake zuwa sai a bullo ta jere wallahi wasu kawai suka ɗauki dutse da abin harbi irin na gwaba suka harbin gilasin abin sai da ya fasa gilasin akwai abokin karatunmu ɗaya anan ya same shi ya daki motan fa ya fasa gilas amma sai da ya fasa mana nan kenan da ya same shi direct ne Allah kare ya san suna tafiya ya ce da kuma direban suka so shi da kai umar sai Allah ya kiyaye shi da ya same shi ya firgice ya ce ya yi gaba kawai sai kuma suka shi kwaɗa rami sai taya ta fashi ya ce wani ikon Allah sai kawai ga kuma motoci kamar an kore su ya ce waɗanda suka harbe su suka zo suka wuce su akan mashin don ya ce su suka harbe shi na ce ba su da ya ce to Allah ya tsare ya ce motoci suka dinga wucewa har suka sa taya shi kaga tsayawan Allah sai irin wannan abubuwan sai dai addu'a Mm. Allah ya tsare mu kaga dan adam da ya ce ya zauna shiru dai ba wani motsi eh ko da rayuwar yanda ake rayuwar abe daidai ba to bare ma kawai dai lafiya da adam zai ake so ya zama mai lafiya Allah ya ba mu lafiya وعنه قال قال سميت رضي الله عنه قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدخل بسهم الواحد ثلاثة نفر جنة صانعه يحتسب في صنعه الخير والرامي به ومن, آه ومن بله وارموا واركبوا وأن ترموا أحب أحب إلي من أن تركبوا ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها aw qala kafaraha rawahu abu daud an samu wannan hadisin har wa yau daga abi hamadi yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah madaukakin sarki yana shigar da mutane guda uku aljanna saboda wato mashi guda daya wanda ya kera mashin ya kera shi saboda Allah yana neman lada da kuma wanda ya yi jifa da shi da wanda ya sa masa me yake sa a ina yake sa ma shi na? bai da gida? amma yana da abin marika e to fata to shi ne fata ana nufin wanda duk ya yi ƙoƙari a cikin yinsa ya tabbata ya zama mashi to yana da wannan lada matuƙar an yi shi ne saboda Allah maɗaukakin sarki sai ba za Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku yi jifa ka nan ku hau doki wanda ya bar ya ce amma ku koyi jifa ya fi mun ku koyi hawan doki wanda ya bar jifa ya iya jifa wanda aka koya masa saboda baya so to manzo Allah sallallahu alaihi ya bar ni'ima da Allah ya masa ko kuma ya kafirce wa ni'imar da Allah madaukaki sarki ya masa kamar yadda na faɗi ne duk waɗannan abubuwan Allah madaukaki sarki shine mai zamani shine mai lokaci zaka ga kallon abubuwan da sun mamaye su sun wuce su wanda yanzu su ne ba waɗancan ba yanzu Allah sun ba ko yaƙi za ka yi wani doki za ka na ko yaƙi yaƙi za a yi doki ne yanzu ai ba doki wani da haka da wasu abubuwa ne wanda suke madadinsu wanda aka ce in jihadi ne yanzu ba yaƙi ake ba sai kuma kai ka yi jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah ka gina makaranta ka gina masallaci na ka gina al'umma ka yi dindin jihadi ne a sa 'ya'yan mutane su yi karatu taimaka musu duka tsira cikin bangaren jihadi da ake son musulmi ya yi don mai don ya bar baya da alheri kuma yadda ake tattafiya lahira nan tafiya ake jama'a wallahi tafiya mutane ke ta yi na? sosai wallahi tafiya ake ta yi ku da muke can national mosque ne muke gani kusan da yake an maida wajen wajen jana'iza ha eh misali daga kowace anguwa aka mutu hakan ce aje national mosque yasa za ka yi ta ganin ina nuhu jana'iza ɗaya da nan kan ba ka anguwan da aka rasu ba za ka sani ba ina nuhu amma mu da yake daga ko ina ake ta kawowa kuma in dai kana zuwa makabarta kana zuwa afo za ka ga cewa lalle ba ana tafiya domin yau za ku je ku binne mutum ku bar kabari na nan ba kuwa gobe in ka zo ko jibi sai ka kabari mutum goma sha ana zuwa don haka ana ta tafiya mu ma sai mu shirya Allah ya sa mu shirya Allah ya sa mu shirya shiri mai kyau saboda ranar tafiyar mu Allah ya sa mu yi sa'a ya mu tafi da imani ko ka shirya ko kar ka shirya sai ka tafi wallahi maganan gaskiya ne na maganan gaskiya ce kuma dole mu gaya wa kanmu gaskiya ko na shirya ko in ban shirya ba ko ina so ko ba na so ko mene sai na tafi da haka tun da haka ne ya kamata mu ribaci waɗanda suka tafi kafin mu akwai bawan Allah da ya rasu Abdullahi Muhammad akan kabarinsa mutane suke ta faɗin alherinsa wallahi muna kan kabarinsa aka ce mutane su yi malaya ne? muna karatu ne muna ana kan ana kan kabarinsa sai wani malami ya kirkirga mu haka mu hudu sha dan yi magana aka ce a ai ba sai an yi ba aka yi ta bayani yayi ta faɗan alheri wannan ya faɗa wannan ya faɗa wani ya ce shi ma dan Allah a bashi magana aka ce to bi magana ya ce wannan bawan Allah kawai sai ya fashe da kuka aka yi shiru aka ce to muna jiran kamala ai ba za mu za kana ta kuka ba ina nuhu daga baya sai wani ce jama'a wannan bawan Allah in za mu kwana muna faɗan alherinsa ba za mu tashi kawai mu masa addu'a Allah ya ji kai shi kaji inda aka tashi shekaran jiya nan to haka ake son rayuwa haka ake ta rayuwa ya haddare da gane cewa lalle duniya ba wajen zama ba ne ga wanda ya san shi kuma ga shi Allah ya bashi duniya ya bashi mukami shi ne FTO na polin jama'a ba na gaya muku tunda yanzu ya bar duniya shi ne former FTO police transport officer ko zai ba karamin mukami ba ne commissioner ne na police amma lafi yana aikin duk inda ka same shi yana wajen masallaci da sallah har lokacin da ya ritaya makaranta ya je ya shiga a AYA ta Islamiyya littattafai ya sa su bulugul marasir riyadus salihi ko da na je gaishe shi satin da ya wuce na je har gidansa wallahi littattafai na samu a bedroom ɗinsa na karatu lokacin shi ya ɗan yi zafi to kun ga wannan shine mutum ya gane ga dai duniyar ta samu bai bi mata ba eh ka san dai ba za ka ce commissioner a police bai samu duniya ba ko a wai misali kai yanzu an ce za a ce a kai rabu da shi bai samu ba ne ko to kowa ya sani kuma dai kowa ya sani to ya yi kokari sai bayan ya rasu mutane da yawa ake jin kokarin da ya yi haka ake so a yi wa bayan Allah a yi ƙoƙari sana kiyayi dokokin Allah maɗaukacin sarki saboda haɗuwa da Allah nan gaskiya ne wallahi gaskiya ne kuma kun ga yadda lokaci yake gudu duk yanzu lokaci ya zama abin nan burbur burbur burbur bur yanzu yau monday an jima juma'a na an jima monday an jima juma'a an jima monday an jima juma'a yanzu ga shi ana maganan babbar sallah ta kusa yanzu zaban mu da karamar sallah mun kusa wata ɗaya ko? ka gani yanzu za ka ji komai ya wuce da haka rayuwar ta ma yanzu yanzu za ta wuce yawa da haka mu faɗaka sosai ni kokari mu wa kan tanadi tanadi na alheri Allah ya datar da mu za mu tsaya anan Hamdu Majid ko ruwan Allah zai aure sai na neman addu'a Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya sa yi lafiya Allah ya ba su zaman lafiya ربنا آتنا في الدنيا عذاب الآخرة اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين